بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah da ya kawo mu wannan dare na Lahadi 28 ga watan Shawwal bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekara 1443 daidai da 28 ga watan 5 da biyu miladiya a wannan aji namu na koyon karatun alkur'ani da ake cewa ajin malam ya hayayula wanda babban malamin baban abdurrahman muhammad awal adam albani zaria ya lakana wa ajin suna haka din albarkacin wani malami da ya fara karanta da alkur'ani a rediyo da tajawidi shine malam ya hayayula Allah ya ji kan malam Allah ya ji kan malam ya hayayula da sauran musulmi gaba ɗaya gafarta musu karatun taken karatun shine alqur'ani mu'jizar mu'jizozi wannan kuma shine majalisi na 36 a jiran giyar ajin Allah ya da Allah ya mana muwafaqa zamu ci gaba da suratul mutaffifin a karatun bayan mun tsaya suratul inshiqaq yau kuma zamu tashi daga farkon suratul mutaffifin wailul lil mutaffifin kenan amma kame da al'adar karatun take za mu koma mu karanta suratul fatiha bayan mun karanta sai mu dawo nan insha Allah Allah ya taimake mu ya tabbatar da mu ya ba mu ikhlasi ya mana jagoranci
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نعم أمسى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
karanta gaba daya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
to za a saurara a karanta suratul mutaffifin
بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون
to
بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون
hukunce-hukuncen tadawidi bismillahir rahmanir rahim wailul lil mutaffifin yadda yake a karance wailul lil mutaffifin sai dai ta'un a kiyaye ta ba daffifin ba ta larabawa suna cewa ta ba da ba mutaffifin ko wailul lil mutaffifin ba mudaffifin ba hausa kenan mutaffifin mutaffifin alladina a kiyaye zalun ta maimaiti da yawa da tsinin harshen mutum tsinin harshen shi haka ya taba haƙoran shi manya na gaban nan guda biyu karmu manke za za allazina idaktalu za ta yi ta mai mutuwa ko allazina idaktalu alan nasi alan nasi ai gunna akan nonon din nan yastawfun wa idza ga zalun din nan wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun wannan raunin a kaurata yukhsirun tana da gwamma ne ala ya gunnu ula'ika ula'ika ga madanin ko annahum anna ay gunna akan wannan nuno din annahum mab'uthun mimun ta farko hum ba komai akan ta ta bi kuma ga shadda aka alama za a yi gunna tsakanin su kenan annahum ma kar a wuce da gudu annahum mab'uthun annahum mab'uthun akiyayi ta ba mab'usun ba sun sinun kenan ko ta yadda zalun ita ma take tsinin harshe ya taba tsinin hakoran gaba na sama guda biyun nan ta da da duri ɗaya ne ala yamun ulaika annahum mab'uthun fun liyawmin azim yawmin azim kasrata din za a ga tsawonsu ɗaya da haka ba gunna ko yau min tsawonsu ɗaya faɗuwa wasalin azim yau ma ya ƙumun nasu shi ma wannan nunin ɗin da take da shadda a yi mata gunna an nasu kar a wuce da sauri yau ma ya ƙumun nasu ne rabbi ra a kaurara ta saboda tana da fataha لرب العالمين العين أدنغ بمبنشيوا فكان الهمزة للعين كو عالمين ع متين يفديت ع يوم يقوم الناس لرب العالمين ع بعالمين بعالمين كلا كلا إن كتاب شيما وننون أن أيمة قلنا إن كتاب الفجار فجار لفي سجين wama adaraka ga madanan ad kalkala harufan nan guda biyar wanda ba a ɗaure su ta mau ko bujadi ƙafun ra'un ba'un jimun dalin sun an gansu da ɗauri ba a so a ɗaure su ram ka a ce wama ad a'a sai a ce adar so da wani wasalin da ya biyo baya kai tsaye mai fataha ne ko sai ai kamar za a shafa ma wannan dal ɗin fataha adar wama adaraka ra a kaurara ta saboda mai fataha ce adaraka masijin kitabun marqum ga gammata ne nan kuma sun kalli wuri daya da haka gunna za a yi kitabun a ɗan tsaya a wurin kaɗan a yi nan nage kitabun marukun kar a wuce da sauri a ke kitabun marukun a'a kitabun marukun wannan round ɗin ita ma za a kaurata saboda mai sukun ce amma abin da ya biyu bayan ta kai tsaye mai fataha ne mimun ɗin nan mar don haka a kaurata marko wailun yauma wailun yauma wannan don mata ne don ma guda biyu da suke kallamu wawu ne guda biyu a kansu sun kalli wuri ɗaya don haka ma'ana alamar gunna kenan wainun yawon gunna daga hanci take fitowa ba daga baki ba wainun yawon daga hanci ne wainun yawma idin lilmukaddibin a kiyaye zalzal yawma idin lilmukaddibin tsinin harshe ya taba kaifin haƙoran sama manya guda biyu na sama ko ta ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا يكذب به bayan hi ga watan ya'un nan da ake cewa ya zawai ne ya'un ya karama akanta kuma akwai alamar madda ko ana ce mishi sila bamu wa ma yukadhibu bihi illa kullu sai an ja madda shi ma illa kullu mu'tadin mu'tadin wannan faduwar wasu za a ga tsawon su daya da haka ba gunna izhari kenan mu'tadin mu'tadin athim a kiyaye ta ka a ce asim athim ta tsinin harshe ya taba kaifin haƙoran sama manyan nan guda biyu da zal da ta da huwa durin su ɗaya ne ɗaya kuwa tsawon kenan mu'tadin athim athim idan ga zallan ta maimaitu إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين تتلى با تتلى با أدوري وننتا وننبي كأتي تتلى تتلى كو tafarko mai zamma ta biyu ko mai dauri ce to wannan mai daurin ko ba ta cin harkon da aka ce ka daure su ta maudin nan tutla tutla ba tutula ba idza tutla alayhi akiya al-ain alayhi ayatuna qala asatiru wannan raunin a kaurata asatirul awwalin kalla ana iya tsayawa a wurin amma wucewa yafi za a gala musadun da lamu da wata ya'un wadda ta yi baya asilatu aula kenan wucewa yafi in mutum ya ce kalla bar rana ala qulubi yayi amma an fi so a ce kalla bal rana to yau ko mun haɗu da wani hukunci mu taɓa ganin shi ba shine as-saktu farkon inda muka haɗa su kenan ana ce mace saktatul latifa in mutum ya zo wannan kallabal mu za mu wuce ko to in ka zo ba za ka ce kallabal rana ba a daidai kallamun ɗin me aka gani akwai wata esinu ya karama shine ana yushiru ila as-saktu kenan as-saktu shine dan yin shiru kallabal ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هكا ake karantawa mutum ba zai ce kalla bal rana ala to bai koya gaban malamai ba Allah ya ji kanmu gayi nan alama a gefen Qur'anin kuma za ku ga an yi wannan akwati an rubuta a cikin saktatul latifa ko yasira yana nan a gefe a daidai wurin a daidai saitin a gefen ƙur'ani za ga an yi wani alama ban san dai ko ƙur'anan yanzu ba amma dai bugunmu dai mushafin madani akwai shi ko a gefe za a rubuta saktatul latifa guda hudu ne mashahurai guda biyar ne a ƙur'ani amma guda hudu ne mashahurai na biyar din ana ganin za a iya yi kuma ana ganin ba za a iya yi ba an gane ko kallabal sai mutum ya tsaya ba tare da yayin numfashi ba kallabal ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون kar mutun ya wuce wannan yana tabbata ne a dariƙar da muke amfani da shi ana cewa dariƙatu shatibiyya dole ne mu haka muke karatun mu kar mutun ya shigo da wata cikin wata wata ran kana bin kaman garin nan da ya shahara da karatun alkur'ani da masu ruwayat da yawa wani zaka ji ce kalla barrana ala to kasan in ma hafsu yake to ba tariqatu shafi'iyya wanda mu muke da wanda aka rubuta wannan Qur'an da shi an gane ko amma mu in mutun zai karanta kalla bal rana bal rana an gane ko kar kuma ya numfashi kalla bal ra to bai ba kuma ba tare da numfashi ba kalla bal rana ana sai an ji ka tsaya gaskiya wannan shi ne daidai Allah ya taimake mu guda hudu ne ko guda biyar hudu na duk mashahurai ɗaya kuma ana ganin ka ko ba kai kai ba ma'agna an nimaliya man ba asana min markadina ai waja su ne sai kuma menene ta cikin suratul qiyama ga ta nan inda Allah yake cewa wakila man raqa wakila man raqa an gane ko Allah ya taimake mu to wannan ita ce ta ɗaya mu kiyaye ko gashi na dinka zo ma an hutar da kai ba sai mutun yayi ta haddacewa ba yana da alamu ga sinun nan akai yana alamar kenan saktu kenan na'am saktatul latifa Allah ya taimake mu كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون رانا وانا راونا اكورراتا على اكيا العين على قلوبهم ما كانوا قلوبهم هم با komai akan wannan mimun din ta biyin ita kuma ma kanu akwai shadda akan ta ma'ana za a yi gunna kenan ala qulubihim wannan shine gunnan ko ما كانوا يكسبون كلا إنهم إنهم أي قلنا أكنون عن ربهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لمحجوبون ثم أكي أي ثاؤنكو ثم أي كما قلنا أكميم لنن ثم إنهم لصال الجحيم لصال الصاد أكي أيتا لصال الجحيم ثم يقال yuqalu hadha alladhi kun ga zalzal na tana tama mai tuwa ko thumma yuqalu hadha alladhi kuntum wannan nuna din babu komai akan ta alamar gunna kenan kuntum kar a ce kuntum kawai a a kun kuntum bihi bayan mimun din nan sai ba'u to shi ma ana gunna tsakanin mimun mai dauri in ba komai akan harafi da ma dauri ne sannan kuma ba'u kuntum bihi tukadhibun anan muka tsaya an gama labarin yan wuta kenan gobe kuma insha Allah inda da lafiya ko karatu na gaba sai ai bayani akan labarin yan aljanna Allah ya taimake mu to mu amsa
bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wailul lil mutaffifin الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون
الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون أكيد ذل إنم فا تنا ديوا زامي تهدوا ديتكو ذا الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون يستوفون
الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون
وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون
a yi haƙuri wa iza kaluhun au wazanuhun ban yi bayani a kan shi ba ana ce mutu matsalayin shi ma asali au wazanuhun to sai ba ma ajin wawon ɗin farko ɗin ba za a ce au wazanuhun ba a haɗa kawai au wazanuhun an shigar da wawon ɗin farko cikin ta biyu au wazanuhun ko kar mutum ya ce wa iza kaluhun au wazanuhun yuksin a kamar ya saktu kenan au wazanuhun kawai وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ألا
ليوم عظيم ليوم عظيم يوم يقوم
رب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين a kiyaye wailu yawma idin za zal din nan ko wailu yawma idin lil mukazzibin الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يخلفون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم a kiyaye zarun da sa duri daya kaddin bihi mu'atim kuma ko tsinin harshen mutum ya taba haƙoransa na gaba guda biyu na ƙasansu sa za wa ma yukaddibu bihi illa kullu mu'tadin athim mu'tadin athim إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل قال على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون
to a karanta Hmm. Hmm.
بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون
to mu karanta gaba daya bismillahirrahmanirrahim wailul lilmutaffifin alladhina idaktalu 'alan nasi yastawfun وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ رب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون
كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون za mu sai anan saboda lokaci bismillahir rahmanir rahim tarjama Allah yake ce wannan suratul mutaffifin ko ita ce sura ta 83 a jeren giya daga sama kenan ayoyinta kuma 36 ita ma makiya ce Allah madaukakin sarki cewa wailul lil mutaffifin azaba musiba da bala'i sun tabbata akan masu tauyewa masu tauye ma wasu haƙoƙinsu za mu ji bayani Allah zai ƙara bayani a gaba masu tawaye mene allazina idzattalu 'alan nasi yastawfun su idan sun je awo sun je nemo wani abu ko awon man fetur ko man gyada ko manja ko shinkafa ko abin da da irin waɗannan ko wanda ake auna kilo kilo yastawfun za su tabbatar an cika musu in ka je siye za ka tabbatar an cika maka amma wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun su kuma lokacin da suka siyan ma da mutane ta hanya kwano kwano shine alkail kenan mudu mudu ko gwangwani gwangwani aw wazanuhum ko kuma za su musu ta hanyar scale kama a ce kilo 1 kilo 2 abinda ake sayar shi a haka ko to yukhsirun sai su tauye Allah ya ce azaba ta tabbata ga duk mutumin da shi idan ya je siyowa zai tabbatar an cika mai awo ko nauyi amma idan shi zo zai auna wa mutane ya siyar musu yoksirun shine sai ya tauye duk wanda yake wannan azaba da musiba da bala'i sun tabbata akan shi Allah ya tsare Allah yake cewa ala yaghunnu ulaika annahum mab'uthun masu waɗannan aikin suna tsammanin wai ba su sakankance cewa za a tashe su bane ba su saki jiki cewa tabbas Allah zai tashe su bayan sun mutu ba liyawmin azim a wani iri yini mai girman gaske saboda abin tsoro ne yau mai ya ji alwilda na shi ba yara ƙanana sai ga suna furfura mace tana da ciki ta haihu mace tana shayarwa ta jefar da ɗanta saboda bala'i kaga mutane kamar suna maye ko ba maye suke ba azaba ta yi raɗi a kusanto da rana kusa da kan mutane kamar yadda abin ake wannan abin da ake sa kwalli da shi mil ko kuma mil ɗaya na tafiya yanzu tana thousands miles away miliyoyin milamilai rana take amma rana za a matso da kusa da kan mutum iya aikinka iya zufarka mutumin kirki zufa ba yawa mutumin banza kuma za a ga tallabe shi Allah ya ce to wai irin waɗannan da suke wannan halin ba sa tunanin ba su tabbatar cewa za a tashe su bane liyaumin azim a irin wannan ranar mai girman gaske abun tsoro wanda sai an haɗu da shi tabbas malamai suka ce a tatfif ɗin nan tauye wannan bai tsaya fa ga masu awo ba kamar masu gidan mai dama wannan sai wanda Allah ya tsare za a rubuta 160 da kaza amma Allah kadai san abin da ake ba mutane masu awon kwano masu shinkafa da gero da sauransu su sun sani idan sun je siyowa akwai babbar tiya in sun tashi kuma akwai karama su sun sani to duk wanda yake wannan ɗaya kenan sannan tatfif ma'aikacin gwamnati an ce ka je karfe 8 ka tashi karfe 4 da gangan ba uzuri ba komai ba za ka je ba sai karfe goma ka tashi karfe uku wala kai ma ka shiga ciki saboda albashin kan an tashi za a baka aina wata ɗaya ne ko an lissafa kuma kwanaki kaza ne za ka je karfe takwas ka tashi to duk mun shiga ciki in ba mu kiyaye ba Allah ya tsare mu da malamai masu karantarwa ka san gaskiya malamai suka ce ma har da masu neman shawara wani ya zo ce wani da Allah ya ake kasuwanci kaza ka fa san gaskiya fa kai lokacin da za ka shiga an gaya ma da ka shiga kafarka ta yi karfi ka kafu amma wani ya zo yana so shigo har ka baka so shigo sai ka kawai ka caccanza mishi ka ƙi gaya mai inda ake sawa mu kaya masu kyau kana tsoron ya fi ka arziki saboda rashin tawakkali to kai ma ka shiga ciki Allah ya tsare mu duk dai wanda ya san yana tauye mutane haƙi ya ji tsoron Allah ya bari in ba haka ba wallahi sai ya biya shine liyawmin azim a wani yini yini mai girma mai abun tsoro in ji Allah ya ce mai kaga Allah ya ce abu mai girma ai abun ko yana da girma ko wace rana ce yau mai ƙumun nasu da rabbil alamin ranar da mutane za su tsaye a gaban ubangijin talikai ba a gaban kotu ba ko anan dan Allah idan muka yi laifi a ce kai wani laifi a ce ka zagi sirrikanka misali sai a zo da kai a ce da Allah malam wani tashi kun ga wanda ya zagi sirkin shi da Allah ya zaka ji ai zaka ji kamar ka nitse ko ko kuma wani ya saci takalmi barawo security mu sun kama sai a ce ga barawon ku nan duk da bai da kunya fa sai ya ji takaici to ina ga kuma a gaban Allah ba lauyoyi ba kuɗi ba abin da zai tare ka yau mai kumun nasu da rabbil alamin sai Allah ya ce to an ji wannan ko kalla a saurara jama'a Allah na ta kalla kalmar tsawa ce kalmatu rad'in a saurara inna kitabal fujjar lafi sijjin littafin mutanen banza su ne alfujjar mutanen banza in kana ciki ka sani in baka ciki ka sani haka ne ko Allah ka sa ma cikin su lallai littafin da ake rubuta aikin mutanen banza da fi sijjin yana da wani wuri yana can wani wuri da ake cewa sijjin wa ma adara kama sijjin Allah ya ce annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam me ya sanar da kai game da abin da ake cewa sijjin sijjin wani wuri ne a can kasan kasai kasa bakwai sama bakwai to can kasa kasa duk mutumin banza idan ya mutu kamar yadda muka san ana rubuta fayil a makarantu ko ka san yanzu muna da ayyukan kamar yanzu insha Allah mala'iku suna nan suna tarbuta mana muna karatun alkur'ani muna zaune a wurin zikiri ko kamar yanzu wanda suke gidan giya ko gidan wasa ana nan ana rubuta musu cewa suna zunubi Allah ya kyauta to mutanen banza su littafin su fayil din su kenan a zamanance in an tattara in sun mutu an rufe fayil din idan ma tabnu adama in kafa amalu ko to sai a je a aje a can kasan kasai shine sijin din Allah ya ce to ma adraka ma sijin ne san da kai abin da kake ce sijin kitabun marqum wani littafi ne wanda ake rubutun da baya gogewa ba ƙari ba daɗi ba ragi ba ƙari littafi ne an riga an yi rubutu an yi sign an yi stamp mala'iku ne mutanen Allah kiramin barara kenan ko mutanen kirki ne suka rubuta littafi ne wanda rubutun yana nan an rubuta shi baya canzawa shine marqum an yi rubutu an yi silin an daure fayil din yana nan aji Allah ya ce wailu yawma idhil lil mukaththibin azaba ta tabbata a wannan rana ta kiyama ranar da za a tsaya ranar tashin alkiyama to ya tabbata ga masu karyatawa masu karyata me alladhina yukaththibuna bi yawmiddin waɗanda suke karyatawa game da ranar sakamako mutum kawai shi yana ganin duniyar nan yayi abin da yake so ba komai to azaba ta tabbata a gare shi yayi ta zufa mala yayi ta zufa da an ganka an ga dan wuta a tashi ido bulu wa nahshurul mujrimina yawma idhin zurqa da an ga mutun idon shi bulu shudi kenan to ka san wannan alamar yana cikin matsala kenan yawma menene alal kafirina ghayru yasir ko ba haka ba Allah ya tsare mu to Allah ya ce azaba ta tabbata ga masu karyatawa masu karyata ranar sakamako wa ma yukadhibu bihi illa kullu mu'tadin athim babu mai karyata ranar sakamako sai mai ƙetare haddodin Allah Allah ya ce a tsaye anan sai ya wuce shi ne mu'tadin ɗan ta'adda kenan ma'ana mai ƙetare dokokin Allah kar ai kaza shi sai ya yi athim mai yawan zunubi duk wanda ka ga yana karyata ranar sakamako to ba za ga mai yin haka ba sai mutumin da shi halin shi shine ba abin da ya sani sai ƙetare dokokin Allah a dukkan abin da zai yi a awo da aikin gwamnati da karantarwa da ba da shawara da sauransu athim mai yawan zunubi kuma wanda zunubansa sun rinjayi aikinsa na lada Allah ya tsare mu shi ne yake karyatawa ba karyatawa da baki ba da aiki ai da ka yarda cewa akwai tashin kiyama ai ba za ka yi ba ko Allah ya tsare mu Allah ya ce idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin irin wannan mutumin mai siffa yan wutar nan duk lokacin da aka karanta mishi ayoyin mu aka ce wane eh wannan abin da kuke a yi haƙuri har da 'yan taki a zamanin nan da masu sai da shinkafa duk sun shiga ciki za ka je ka auno 50 kg ko 100 amma aka zo sai a rarrage a rarrage a rarrage wallahi yana ciki a ji tsoron Allah in ka rarrage kan rage ya siyo buhu 100 idan ya canza ya rarrage rage sai ga ya zama buhu 200 duk haramun kake ci shine yastawfu wa idza qaluhum awazanuhu yuksirun ya shiga ciki Allah ya tsare Allah ya kyauta Allah yake cewa to idan an karanta mishi ayoyi an ce ba kyau kaza kaza da kaza da kake ba kyau qala asatirul awwalin sai ce wannan ai labaran mutanen farko ne tatsuniyoyin mutanen farko ne kawai asatir labaran giza da koki ne kazan za a ce giza ya zo da ya dauki masallacin nan sai kifa shi da kasa labarin giza ko an san ƙarya ne da an karanta mai sai ce wannan labarin ku ne na ustazai masu imani duk ya shiga ciki wallahi ko baka ce maganar ta tsumi mutanen farko ba ce ala gaba ta malam mu fa kaga sana'an nan in ba haka muka yi ba za mu ci riba ba wannan irin imanin ku ne na ustazai to ka shiga ciki Allah ya tsare Allah ya kare mu Allah yake cewa idza tutla alaihi ayatuna qala asatul awwal sai Allah ya ce kalla a'a ba haka abin yake ba asalin me ya faru bal bari dai rana ala qulubihim ma kanu yaksibun abinda kasance suka na aikatawa na sako da karyatawa shine yayi tsatsa a zuciyarsu duk wanda kaga an karanta mai sai ce to me yakon ya ce to Allah ya saka da alheri malam mun gode da nasiha sai ce wannan abu ne naku na ustazai masu zafin addini mai zafin kai yayi kama da waɗannan sai Allah ya ce abin da yasa kaga yana haka zuciyar shi ta riga ta samu tsatsa ne shine arrana shine arrain an gane ko idan mumini ya laifi sai a ɗiga mishi ɗigo a kan zuciya ɗis ga shi nan idan mutum ya tuba sai a kankare to in mutum yana ta laifi yana ta laifi zuciya fara ce tar ɗigon baki ɗigon baki ɗigon baki ɗigon baki har sai ta zama mene baki dilim ta zama baka dilim to an samu matsala kenan to duk wanda zuciyar shi ta rufe haka gaba ɗaya ta zama baka dilim to sai ya sai da uwar shi ba ba abin da ba zai ba duk abin da kai kake tunanin ba zai fito shi zai iya yi saboda ba haske a zuciya ta riga ta yi dilim Allah ya tsare mu shine kalla bal rana ala qulubihim a a ba haka abin yake ba zuciyarsa ce ta riga ta yi tsatsa ma kanu yaksibun saboda abin da suka ce suna aikatawa na saban Allah Allah ya ce kalla innahum an rabbihim yawma idhil lamahjubun lallai su dinnan za a sha makance su daga ubangijinsu ranar tashin alkiyama mutanen banza daga hijabi mahjubun ko ka san mace in ta sa hijabi ana sa rai mene ba za a ganta ba kenan ba za a ga komai na jikinta ba ma'anar dama hijabi kenan to ranar tashin alkiyama irin waɗannan mutane masu laifi za a sha makance su ba za ma a bari su ga Allah ba mumine suna kallon Allah a ranar tashin alkiyama yadda malamai suka ce amma irin waɗannan mutanen su kuma an katange su ba za a bari masu ga Allah ba thumma innahum lasalul jahim sannan bayan haka za su shiga wutar jahim su ƙonu bayan an hana su ganin Allah sai a shigar da su wuta thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadhibun sai a ce musu kuma hadha alladhi kuntum bihi tukadhibun wannan shine abin da kasance kuna karyatawa dinnan abin da kuka kasance kuna karyatawa a duniyan an muku wa'azi ku ce wannan labarin mutanen karya wannan imani irin naku ne na ustazai kaza da kaza Allah ya tsare ko to sai a ce to gashi yanzu kuna gani ko ba kwa gani ku shiga ciki Allah ya tsare Allah ya kare mu lallai a ƙasar nan shi yasa zamu ta samun matsala muna taqfif yanzu gidajen mai galibin su azzalumai ne akwai gidan man da anan zariya ma an san shi cewa bakaken azzalumai ne ba ma a zuwa in kaga an je to an rasa yadda za a yi duk wanda yake ya ci gaba da yi amma ya ji sakamakon shi ko Allah ya tsare a tuba a gyara Allah ya sa mu gyara gaba daya ma'aikata gwamnati mu ce akan lokaci malamai an ce karfe 8 ka shiga aji karfe 8 karka rage karka kara sai inda lalura Allah ya ji kanmu abinda muka faɗi dai Allah ya ba mu da wannan kuskure Allah ya gafarta mana sai gobe kuma insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah